أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 28 ga watan al-muharram shekara ta 1437 hijiriya wanda ya dace da tara ga watan 11 shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 12 a cikin suratu yunus alaihi salatu wassalam wanda yau da ikon allah za mu tashi ne akan aya ta 83 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون idan ba a manta ba mun ɗauko kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam a darasinmu na ƙarshe muka kuma tike a wannan aya wanda yau a kanta za mu tashi da ikon Allah arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين bayan gwagwarmayar da ta faru tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalamu da Fir'aun sai Allah ya ce fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ba su yi imani da annabi Musa ba ma'ana sai wasu kaɗan daga cikin zurri'ar wato shi annabi Musa din a bisa wani kaulin zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna su ma haka din ga tsoro da suke ji na fir'auna suna cikin tsoron iyalan fir'auna fir'auna anan malami suka ce alu fir'auna suna jin tsoron mutanen fir'auna suna jin tsoron manya-manya mabiya fir'auna wa mala'ihim shine da manya-manyan su mala' an yaftinahum suna jin tsoron kada su fitine su an yusrifahum an dinihim su juyar da su da kan addininsu wa inna fir'auna la'alin fil ard Allah ya ce lalle fir'auna la'alin fil ard mutum ne mai girman kai kalmar la'alin tana nufin la mutakabbiri la'alin fil ard wato mutum ne mai girman kai a cikin ƙasa wa innahu laminal musrifin lallai shi yana daga cikin masu wuce gona da iri shine almusrifin almujawizin alhadda wanda suke ƙetare gona da iri da bawa ne fa fir'auna din nan bawa ka san bawa ne da ka sani amma sai da yi karfi yayi kwari ya dawo yana cewa shi Allah ne ma gaba daya kaga ai wannan shine shine ma'anan almusrifin bawa kan ina ce iya matsayin da zai samu ya zama da ko daga bawa ya dawo ɗa amma ga shi wai daga bawa har ya fara da awar yana cewa shi Allah ne ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin kuma ɗaukaki to waɗanda suka yi imani kaɗan ɗin nan da Allah ya faɗa cikin zuriyar annabi Musa malamai suka ce su ne banu Isra'ila waɗanda suka kasance a garin Masar suka fita tare da shi Musa alaihi salatu wassalam su ne Allah yake ba da labari wasu malamai suka ce a'a su ne 'ya'yan waɗanda annabi musa ya aika musu daga cikin banu isra'ila akwai 'ya'yan wato waɗanda annabi musa wato allah allah ya turo annabi musa a gare su su ba su imani ba suka halaka sai suka bar 'ya'yansu ba allah ya turo annabi musa ga banu isra'ila ba to duk suka ki imani da shi dattawan sai kaɗan sai kuma suka mutu suka bar 'ya'yansu suka yi imani shi dama haka take in ba ku bi gaskiya ba yayanku su bi ko dai ku bi gaskiya ko yayanku su bi ko matanku su bi ko kannanku su bi ko yan uwanku su bi ko makotanku su bi yawa ko ma ya ma mutum yayi ma dole ma sai ya samu mabiyin gaskiya a cikin gidansa kuma ya rasa yadda zai ya zama masa karfan kafa yawwa wasu malamai suka ce a'a ala wato wato wato fama amana lil musa illa zurriyatun min qaumihi qaumihi lamirin hi din nan yana komawa ne kan fir'auna yana komawa kan fir'auna na kaɗan ne daga cikin zuri'ar fir'auna suka yi imani da musa kaɗan ne ba masu yawa ba an ce daga cikinsu akwai matar fir'auna ta yi imani da musa kaga ikon allah ko shi yana nan yana yakar annabi musa yana faɗa da annabi musa amma kuma sai allah ya kaddara matarsa sai ta yi imani da annabi musa akwai muminu ali fir'auna da ake faɗa mumini wani mumini a cikin gidan iyalan fir'auna bayan haka mai gadin fir'auna mai kula da suto-suto na gidan fir'auna mai kula da gidan kaya inda ake ajiya na fir'auna shi ma ya zama musulmi ba shi kadai ba matarsa mata ce nima addinin ka zan yi ka duba duk a gidan fir'auna matarsa musulma wani mumini cikin ali fir'auna Allah ya faɗa sannan kuma mai kula da dukiyarsa sannan matar ta mai kula da dukiyar ita ma ta musulunta to ba wannan ba ma kadai da Allah ya tashi yanka masa wato sai ya kaddara hatta mai taje masa kai sai ya musulunta fir'auna yana da mai taje mai kai kaji mulki a karam kallah kaga yanzu duk sarakunan nan namu ina jin ai to he dai matarsa ta taje masa kai amma dai wai a ce wai saboda tsabar sarauta ban sani ba dan gaskiya wasu suna sarauta sosai a ce dai mutum saboda sarautarsa yana da wani mutum aikinsa kawai a gidan sarki ya ɗauko kum in sarki zai fita ya taje masa kai ya gyara masa gashi aikinsa kenan kai wannan sai irin su fir'auna to har mai taje masa kai sai da ya karbi kalmar shahada ya ce kai ni na yarda da annabi musan nan ka gani ko ya sa mutum ya zo yana ɗagawa yana girman kai yana nuna isa yana nuna shi wane ne shi kaza shi kaza ne wallahi ko ya zo yana faɗa da gaskiya su za su yaƙi gaskiya su za su yaƙi masu kira akan gaskiya sai Allah ya zo ya jarrabe ka ‘ya'yanka su zumuntu su ne na gaba-gaba ƙwarai da gaske a wata riwaya daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ce ai ai mutanen ma suna da yawa sun kai mutum dubu saba'in daga cikin ƙiddawa cikin iyalan fir'auna jama'ar fir'auna mutum dubu saba'in Allah ya jarrabe shi suka aka waro su cikin banu isra'ila suka musulunta dukan su iyayensu daga banu isra'ila ne sai ga mutum in yazo sai ya ce zai ya bi uwarsa ya bi gidan kawunnansa duk sai su musulunta wasu suka ce su ne mutanen nan da fir'auna ya shirya sai ya halakar da su ya kashe su sai ya kashe su to Allah ya kubutar da su bai samu ya kashe su ɗin ba to waɗannan su ne suka yi imani to Allah ya ambace su zurriya ne saboda malamai suka ce iyayensu duka daga kibdawa ne iyayensu ɓangaren kibdawa ne iyayensu maza matan kuma daga banu isra'ila shi yasa ya ce musu zurriya ne ala khawfin min fir'auna wa mala'in an yaftinahu inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina al-musrifin Allah da kansa ya ce kai lalle fir'auna la'alin na mutakabbir mutum ne mai mugun girman kai malam amma duk da girman kansa da Allah ya tashi halakar da shi sai halakar da shi da ruwa ya sha ruwa ya koshi ya dub bare da gaske yayi habu habu habu ya mutu ya ga yana kwankwadar ruwa sai ya ce yayi imani da ya fara shan ruwa ya ga ruwa zai halakar da shi ya ce nayi imani آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل لا إله أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل na yadda babu abin bautawa da cancanta sai ubangijin nan kwaya ɗaya wanda banu isra'ila suka yi imani da shi Allah ce al'ana sai yanzu sai yanzu wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin da kayi ta barna kayi saban Allah kuma kana cikin mabarnata to shine zamu ji me ya faru akram kallah na'am وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم كنتم مسلمين to sai suka shanye فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ala musa annabi musa ya cewa alayhi salam ya cewa muminai daga cikin waɗanda suka yi imani da shi ya qaum ya ku mutane na in kuntum amantum billah idan dai har kun yi imani da Allah shi shi kadai fa alaihi tawakkalu to gare shi shi kadai za ku yi tawakkali ku dogara in kuntum muslimin in dai har ku musulmai ne kaji ashe da annabawan musulunci suke in dai kun yi imani da Allah to ku dogara gashe shi in dai musulmin kwarai ne ku shi yasa wannan musuluncin duk duniya makiyansa suke haɗe kai a kai suna faɗa da shi suna kuma yaƙarsa ba sa son sa to sai suka ce me faƙalu alallahi tawakkalna eh mu kam lalle ga Allah muka dogara ai alallahi atamadna gare shi muka dogara mun yadda mun yi tawakkali ga Allah sannan ya kira su sai suka suka sake kiran ubangiji suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin ya ubangiji karka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalimai abinda ake nufi kada ka fifita azzalimai akan mu la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin ai kada ka sanya azzalimai su zamanto su ne masu rinjaye akan mu la tudhirhum alaina la tuhlikuna bi aidihim kada ka fifita su a kanmu kada kuma ka halakar da mu a hannunsu su ɗauka cewa mu ɗin ba a kan gaskiya muke ba su ne suke kan gaskiya wannan ta sa su ƙara kafirci da girman kai da nuna isa imam mujahid ya ce la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin ana nufin ya Allah karkai mana azaba wato da azabar da take wajenka mutanen fir'auna su ce ai da akan gaskiya muke da Allah bai mana azaba ba har su tsammanci azabar da zaka rinka yi mana wannan alama ne na nuna cewa ba akan daidai muke ba sai suka ce me kuma ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ya ubangiji ka kubutar da mu da rahamarka min alqaumil kafirin daga mutane waɗanda suke kafirai jama'a wannan addu'a ce mai kyau da ya kamata mutum ya haddace ta ya rinka yi وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا أبنجي يا الله كقبتر دمو دقا متاني كافري الله كدا كباس نصر أكم يا الله كدا كيمنا أزابا تدليل سو معنا يا الله كدا كساسي منا أزابا يا الله كدا كفيفي تاسو أكم يا الله إذن كباس داما أكم ذاسو أوكا تشيوا su ne suke kan gaskiya mu din akan ƙarya muke wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin saboda kafirai suna da makirci kafirai suna da kulle kulle kafirai suna ta'addanci to shine yace wa najjina ka kubutar da mu ashe musulmi yana da buƙatar ya rinka yin addu'a dan Allah ya kubutar da shi daga makircin kafiri wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin na'am
وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين Allah ya ce wa auhaina ila Musa wa akhihi mun yi wahayi zuwa ga Musa da dan uwansa Haruna kenan an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyuta Allah ya ce da su wato ku shirya ku kintsawa ku tanadar wa mutanenku wato gidaje a cikin wannan birni na Misra kalmar bawwa a larabci ana ce tabawwa fulanu li nafsihi baitan wa madja'an wato idza takhadahu yayin da aka ce mutum ya tanadi wuri yayin da aka ce tabawwa fulanu li nafsihi wato wani ya tanadar wa kansa wurin zama an tabawwa ali qaumikuma ku tanadar wa mutanen ku wurin zama bi misra a garin misra buyutan gidaje waje alu buyutakum qiblatan kuma ku sanya wato waɗannan gidaje na ku su zamanto alƙibla suna fuskantar alƙibla abinda ake nufi a nan banu isra'ila sun kasance a wancan lokacin ba sa yin sallah sai a cikin coci cocinsu da wuraren ibadansu inda Allah madaukin sarki ya turo annabi Musa alaihi salatu wassalam fir'auna sai ya ce a rushe wannan wato wato wato wannan wuri da suke bauta kuma a hana su yin sallah ai su musulmi kai su kuma su daina yin sallah a gidajensu kai fir'auna da Allah ya turo annabi Musa ya ga suna bauta sai ya ce duk a rushe gidajensu don wulakanci ku je ku bubbuge gidajen ai ku bubbuge ku bubbuge masallacin da suke yin sallah duk wanda kaga yana rushe masallaci to yana koyi da fir'auna ne dan shine ya fara cewa a bubbuge masallatan banu isra'ila musulmin da suke a imani da annabi Musa kar in sake ganin wasu sun zo sun haɗu suna sallah a wani wuri shine aka umarce su aka ce to ku koma cikin gidajen ku rinka yin sallah sai da ta kai saboda wulakancin fir'auna wulakanci sallah ba su isa su zo su haɗu su yi a jam'i ba su fa waɗancan suna yi a coci cocinsu ko waɗancan kafirai suna yi a coci coci fi kana isihim wa biya'ihim su ma musulmi suka zo suna yi a masallacinsu ba shi kenan ba wancan ya yi a cocinsa wannan a masallaci sai fir'auna ya ce duk masallacin a rushe su ya ga wanda zai sake zuwa ya sallah shi aka ce to sallah dai bara a daina yi ba ku tafi gida ku rinka yin sallah sallar tsoro kowa sai dai a gidansa ba jami'i haka imam ibrahim annaka'i ya faɗa da imam ikrima da abdullahi ɗan abbas imam mujahid ya ce abin da ya faru shine annan musa ne da shi da mutanensa suka ji tsoron makircin fir'auna yayin da za su je su yi sallah a wurin ibadarsu saboda zai iya zuwa ya sa suna ibadar duk a kashe su hadda annabin musa sai ce to wannan mutumin ba kirki ba ne da shi kowa ya koma gida ya je ya rinka yin sallah shine waje alu buyutakum qiblatan ku sanya gidajenku su zama alƙibla ku sanya gidajenku su zama wajen sallah shine qiblatan to kaga sai ce wa aqimus sala ku tsayar da sallah wa aqimus sala ku sallah a boye saboda sharrin fir'auna wa bashiril mu'minin Allah ya ce ya Muhammadu kai bushara wa mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah suka bi gaskiya suka tuna da irin azabar da aka yi wa musulman farko suka yi haƙuri su ma suka yi imani malamai suka ce kamar da abdullahi ɗan basir waito ka'aba ɗin nan kuke gani ita ce alƙiblar annabi musa ma tunda ya ce waje alubu yutakum qiblatan alƙiblar annabi musa da waɗanda suke tare da shi to wannan aya uwana suna tana nuna mana cewa lallai fir'auna dan ta'adda ne kuma tana nuna mana lallai musulmin da suka yi zamani da annabi musa sun sha wahala a hannun wannan azzalimin sarki duk wani mai sarauta malam ba ai mai sarautar da ya kai fir'auna ba har yau ba algeta za a fura mutum ba ko me za a yi masa fir'auna ai ba a yi mai mulki irin nashi ba ba abin da bai yi ba wallahi ya burin ƙasa ya bunƙasa ya kai duk inda yake gani ya kai tun da ƙarewa ya ɗaga tuta ya yi da cewa shi Allah ne kuma da yawa cikin mutanensa sun yarda shi Allah ne na sha yi muku bayani a fada fir'auna yana zaune a haka ba wanda ya isa ya taho a tsaye ya zo wajensa a ruku'i ake tahowa kowaye a rukui wai ka taho yana zaune ga kofa can ka taho a tsaye sai ka zo ka tsuguna a a da ka fara shiga fadarsa daman fadar sai sa aka gina ta da aka gina ta sai aka saukar da gini iya daidai rukui so kowa kana zuwa kofar fadar fir'auna a sun kuyi haka da yap yap yap yap yap in ka gaji sai a wajen tsayawa sai ka tashi ka miƙe har yanzu wurin yana nan a ƙasar masar ana zuwa ziyara sai ka sun kuya kuma kuma mutum ɗaya ba a isa a zo mutum biyu ba ko biyu yana kai ɗaya za ka zo daga ruku'in nan bayan ka a ƙage za ka ƙaru su sai dai ka zauna ka san mutum ya daɗe a sunkuye yana iya miƙewa ka kula ko sallah kake ta dare ka daɗe a sunkuye idan ka zo miƙewa sai dai ka yaka sami Allah wani man tsagiri Allah ko inda ka daɗe a rukuyi sufir awon kenan amma yana ina ta halaka Allah ya yi maganinsa to shi yasa duk wani mai mulki ko matsayi a wuri ko wani da ya samu dama yake kama karya akan wani abu ka zuba masa ido ka kyale shi lokaci ne wallahi wata rana sai ya zama tarihi duk rashin mutuncin da mutum zai a duniya wallahi iya da ƙarshe ai Allah ya gama da mutane tun da ya kawo mutuwa ai kwarai da gaske babban kes babban matsala wa dan adam kenan ka gama duk abin da zaka yi wata kila bai saura kwana uku ba kana gamawa ya ce taho ka je kuma ka ci duka na fitar hankali Allah kiyaye mu to sai me yace mana وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هيا يزهو منا تشكين كسا أنا موسى كو طيب موسى يتي ربنا إنك آتيت فرعون يا أبنجي للي كي كابا وفرعون وملأه da jama'arsa manya-manyan mutane su ne mala Allah lalle innaka lalle tabbas a taita fir'auna wa mala'ahu ka ba wa fir'auna da manya-manyan mutanen da ke tare da shi zina kayan ado da kwalliya kayan morewa na rayuwar duniya shine zina mata a duniya kenan kayan morewa na duniya kuma gaskiya ne Allah ya ba shi fir'auna ba Allah ya tara masa waɗannan abubuwan don shi ne ma ya ƙara masa ɗagawa da nuna isa da kumbura musa kenan ya ga irin abin da allah ya tara wa fir'auna kuma ya ga irin kafircin da fir'auna yake ya ga irin ta'addancin da fir'auna yake kokarin yi masa a matsayinsa na annabi ya ga kuma irin dukiya da allah yake tara masa ku kula da wannan zance dan ya nuna maka cewa shi fa allah ba ruwansa wai dan kana yin kafirci wai sai barka a talauci a'a kana kafircin sai ita tara ma arziki kana kafircin sai ta tara maka mulki kana kafircin ya ta baka matsayi ya ce innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala ya Allah ka ba wa fir'auna kayan kwalliya da ado na duniya da dukiya shine wa amwalan fil hayatid dunya ka ji da Allah fil hayatid dunya a rayuwar duniya a duniya sun yati duniya bid duniya lidunuwiha min al-akhirah an sa wa duniya sunanta duniya ne saboda tana kusa da lahira kawai don karewarta don tana karewa da shi aka samu suna duniya damun a duniya abin da yake kusa ne ba in an ce a duniya abin da yake kusa shine fasarar duniya da hausa a duniya abin da yake kusa kusa kusa kusa kusa kusa da me kusa da mutuwa idan antum bid dunyati bil udwati dunya wa hum bil udwati al uswa ka gani al udwati dunya ta kusa الأدوة القصوى تنيسا والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا دنيا أما فا دنيا ne dan saboda kakku damu Allah yana iya tarawa Zaidu duniya gaba daya Allah yana iya tarawa Amru duk da cewa makin Allah ne dan bid'a ne ya tara masa arziki daga yana cikin walwala gidaje motocin hawa ababen more rayuwa Allah yana yi tun daga fir'auna nan an bashi kaga dai duk kafircin ka ayyuka biyo bayan fir'auna annabi Musa yake ko kaiwa kuka wajen Allah ya ubangiji ka bawa fir'auna wannan al'amura amma a cikin duniya rabbana liyudillu an sabilik ya ubangiji wannan fa zai sa daga ƙarshe su bata su bar hanyarka wannan lamul din lamul akiba suke ce da ita liyudillu ma'ana wannan din fayadillu wa takuna akibatu amrihim ad-dalal sai su bata ya zamanto karshen al'amarin su ya ubangiji shine bata wannan dukiya da ka basu wannan kayan kwalliya da ado da ka basu na duniya zai sa a karshen lamarin su zama batattu malamai suke cewa ashe zai iya yiwa a tara maka duniya duniyan nan ta zama hanyar batanka ashe zai iya yiwa a tara maka arziki wannan arzikin ya zama shine hanyar tafiyan ka wutar jahannama ashe zai iya yiwa a baka mulki wannan mulki ya zama shine hanyar halakarka ashe baka duniya ba shi yake nuna an baka lahira ba wai dan wane ya zama mai arziki a unguwarku ko wane ya zama mai mulki a garinku ko kuma wane ya zama mai sarauta a ƙasarku ba yake nuna cewa Allah ya tattara lahira ma ya bashi ba fi duniya aka ce a rayuwar duniya ne ya iya yiwa ya samu a duniya ya samu a lahira ta iya yiwa ya samu a duniya ya rasa a lahira ya cire bansa na lahira wasu da yawa kamar da hadisi ya zo rabansu na lahira ne ake tattara musu a basu su canye ya sa magabata na kwarai suka ce kullum in za ka yi addu'a ka roƙi Allah ka ce ya Allah wannan abin da ka bani na yalwa dukiya wurin zama motar hawa abinci wadatacce ya ubangiji ka sa barabanmu na lahira ka bamu ya Allah ka sa barabanmu na aljanna wallahi akwai wanda za a ɗauko masa abinsa na lahira a bashi ya cinye shi a nan a duniya in ya je lahira ba yi da ce so ka rinka roƙon Allah duk arzikin da kaga ubangiji ya baka ka rinka cewa ya Allah ka sa ba rabona na lahira ka bani ba Allah ka sa rabona na lahira yana nan amma a cikin wannan al'umma akwai wanda wallahi inda zai samu a nan duniya inda zai samu arziki to shi ya yarda a bashi rabon lahiran ma ya cinye ana yin more ashe dukiya tana halakar da mutane ashe dukiya tana sa mutum dagawa tana sa mutum ya ji shine wane nuna isa ana gaishe ka baka amsa saboda kana da kuɗi ana maka assalamu alaikum baka amsa saboda kai mai wani abu ne kana da yan tsaba a hannunka an baka ajiya Allah ya baka riko na wani lokaci gajere ya zo a hadisi cewa Allah yana cewa ba ina bayar da abin duniya ne ga wanda na bawa dan wai na fi son sa a cikin mutane ba la ba kuma ina hana mutum abin duniya bane wai dan bana son sa bala haka kawai naga dama nake rabawa ya zo a hadisi sahihi ingantacce manzon Allah yana fada al aktharun humul muqilluna yawm al qiyamah waɗanda suka tara da yawa a nan duniya wanda suka hada a nan duniya da yawa humul muqilluna yawm al qiyamah su ne waɗanda za zama talakawa ba su da shi a kiyama ba komai a hannunsu sun ci rabansu a duniya manzo Allah ce illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda ya dauka ya bayar a can ya dauka ya bayar anan ya dauka ya bayar anan amma da yawa yawan waɗanda suka tara duniya anan haka annabi ya faɗa ba ni na faɗa ba da yawan waɗanda aka tara musu duniyar anan wallahi tallahi a kiyama su ne talakawa amma annabi ya ce akwai adalcin ubangiji sai wanda ya yi ta aikin Allah iya yawan dukiyarka iya yawan taimakon addinin Allah kana da shi ka bayar a can ka bayar a nan ka bayar a nan ka bayar a nan kana ta shukawa wanda ya tara ya ajiye fa amma man bakhila wastaghna yayi rowa ya rike ya hana yana ganin shi yana cikin wadata shi kenan zai je gamu da Allah zai ga sakamako kenan ka ba shi liyudillu an sabilik wasu malamai suka ce ma'anar abin da ake nufi da liyudillu din kai ne wannan lam din lamu kai ake ce da ita yani ataitahum kai taftinahum kenan ya Allah ka ba su dan ka fitine su kenan fa yudillu fa yudillu wa yudillu fa yudillu su su bata wa yudillu su batar dukiyar da ka ba wa fir'auna da shi da mutanensa za su bata kuma za su batar da wani shine linaftinahum fi kenan لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ربنا اطمس على أموالهم يا أبنجي كشاف دوكيسو موسى رنسى يا باتي wannan dukiya da ka ba su itmis ala amwalihim shafe ta itmis ana nufin wato almahaq ka shafe ka canja wannan dukiya din ka mayar da shi hasara tunda fir'auna fada yake da Allah ya Allah muna roƙonka a wannan duniya ya Allah muna roƙonka a wannan zamani ya ubangiji duk wanda ka bashi dukiya a cikin wannan al'umma ta mu yake amfani da dukiyarsa don yayi fada da musulunci da musulmai da da'awa ta sunna ya ubangiji ya Allah ya Allah ka shafe dukiyarsa ya Allah kada ka biya masa bukatar abin da yake nema duniya da lahira ismis ala amwalihi saboda fir'auna yana fada da Allah yana fada da manzan Allah annabi Musa ya wannan addu'a Allah ya shafe wannan dukiya imamu katada yake cewa Allah ya karbi addu'ar annabi Musa abin da ya faru da shukarsu da gonarsu duk abin da suka mallaka na kayan amfanin gona gaba ɗaya Allah ya mai da su duwatsu kawai yalo tufa tattasai da tumatir misali masara doya kaza duk abin da suke da shi na amfanin gona daga daren suna da shi suna zuwa su ɗauka su ci su ƙoshi su saba ubangiji ko suna komawa gona sai suka tarar duk sun zama duwatsu daga fartanya za ka sari yalo sai ga ya zama dutse itmis ala amwalihim shafe musu dukiyoyinsu gaba ɗaya duk abu mai zaƙi aka mai da shi tsakuwa kamar shuga misali ya zama tsakuwa haka imamu dabari ya kawo da kuma imam wannan suyudi a cikin durrul mansur wallahi malamai suke cewa mutum yana tare da iyalinsa a kan shimfiɗa mutum yana tare da iyalinsa a kan shimfiɗa su biyun fa gaba ɗaya su zama duwatsu biyu ba ma dukiyar kaɗai ba har ta mutane allah ya yi tame da su zama duwatsu mace tana tsaye tana tuka abinci tana tsaye tana tukawa da muciya kawai sai ta zama dutse kam addu'ar annabi musa da suke faɗa da shi abdullahi ɗan abbas ya ce labari ya zo mana kuɗinsu dirhami da dinarinsu bayan addu'ar annabi musa ɗin nan kuɗi ne fa gashi sun je su kasuwa za su yi sayayya wallahi mu ce yana fitarwa kawai sai ga ya zama tsakuwa su yi su yi su yi su rasa me sababi amma da yake arna ne duk da haka ba su yi imani ba umar ibn abdulaziz wannan khalifa mai adalci ya sa an kawo masa maf ɗin wato baƙaya ali fir'auna jauro da sauran mutanen fir'auna inda ya gani a tarihi aka rubuta da wanda aka zazzana sai gashi kwai kwai sai ga ya zama dutse kwai a cikinsa an fasa shi a ga ya zama dutse ne a cikinsa kwai mai kun a fasa a samu ruwan kwan sai a samu tsakuwa a ciki ai sun ga abin da suka gani malam wannan yana daga cikin ayoyin da Allah ya ba wa annabi Musa rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim Allah ka tsananta zukatansu ma'ana ka ƙe ƙasar da zukatansu shine washdud ka shaddada ka tsananta zukatansu zama ƙe ƙasassu ka jimƙe zukatan ya zama babu laushi busassun zukata kakka buɗe musu zuciyarsu imani ya ratsa shine washdud ala qulubihim kaga fassara fala yu'minu ba za su yi taɓa yin imani ba ai in aka bar ka ma kai barnar daga ba kai imani ba ka gama da mutane ai ka gama rashin mutuncinka kuma Allah ya saka ka musulunta to wannan bala'i kenan turan annabin Allah ya ɓaci tun da ya wannan mummunar addu'a ya ubangiji ka jimke zukatan ya Allah ka ɗaure zuciyar ya Allah ka sa ta zama busasshiyar zuciya wanda imani ba zai iya penetrating cikin ta ya ratsa ta su yi imani ba ya Allah fala yu'minu hatta ya rawul azab alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi sun ga nutsewa kenan a cikin ruwa annan musa addu'a ya musu Allah ka kashe su akan kafirci annabawa suna yin addu'a na shirya da yawa amma idan aka bata musu aka kai su ƙarshen bango to suna yin mummunan addu'a kuma Allah yana karba magacin mun karanta kisa annabi nuhu ba yace rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina dayyara kakka bar wani kafiri kowaye wanda zai zauna a cikin wannan duniyar kowaye shi duk wani kafiri a wannan zamani ya Allah ka halakar da shi innaka in tazarhum yudillu ibadaka ya ubangiji idan ka basu ba za su batar da bayinka za fa su batar da bayinka ya Allah wala yalidu illa fajiran kafara kuma in ma suka zauna suka ci gaba da haihuwa ba abin da za su haifa in banda fajirai kafirai sai dai su haifi fajiri kafiri fajiran kafara sai ce rabbi gafirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minati wa la tazidu zalimina illa tabara saboda me wannan addu'a saboda an bata masa amma kafiran yanzu sun samu dama akaran kallah me musu addu'an baya nan kullum cewa ake Allah ya shiryar Allah ya shiryar Allah ya shiryar ana cewa Allah ya shirya suna daɗa barna suna da ta'addanci wani ma cewa in Allah nasu gaskiya ne ai duk addu'a da suke ba kullum suna addu'a masallaci ba me yasa Allah bai karba ba haka wasu suka faɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim malami Allah ya ce bayan wannan addu'a قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون sun yi adda shi da dan uwansa annabawa ne duka gaba daya annabi Musa da Haruna alqala Allah ya ce wa Musa da Haruna qad ujibat da'watukuma tantinin haqiqa qad haqiqa an karbi addu'o'inku gaba daya kaga addu'ar Musa ne yayi addu'ar mu dai anan yadda muka ji a kisar ko to amma me ya faru malamai suka ce an ruwaito lokacin da anan Musa yake wannan addu'ar yana haka Haruna ya daga hannunsa yana amin amin annan Musa yana addu'a Haruna yana amin amin amin to daga nan malamai suka ce duk wanda yayi addu'a duk wanda yace amin duk ɗaya suke Allah ka yafe mun to kaga yanzu nace Allah ya fi mun kun ce amin to kuma kuma ta shafe ku ina fata ana fahimta Allah ka yafe mana ya kamata na ce ko ba haka bane ba yau amma akwai masu rowa so duk lokacin da ana yin addu'a kana amin amin to abinda duk mai addu'an nan yake faɗa to hukuncin ku ɗaya amma duk wanda ya zo aka zo ana addu'a saboda malalaci ne shi ya buɗe bakin ma ya ce amin ba zai ba yana danna waya wallahi ba ka yi a ciki قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما من كرب أدأركو قبائع فاستقيما ككفو كتأيو على الرسالة والدعوة akan wannan manzanci da kuma da'awa kakku gudu kakku ja da baya wamdiya li amri ila an ya'tiyahumul azabu ku ci gaba da aikin ku ku ci gaba da bin umarni na har sai in kun ga azaba ta zo wa fir'auna da wanda yake tare da shi ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون الله ya ce ku ku biyu din kada ku bi wala tattabi'annan an gane ko kada ku yadda ku bi hanyar waɗanda suke ba su da ilimi mana la tasluqa tariqal ladina yajhaluna haqiqata wa'ati kada ku bi hanyar waɗanda ba su fahimci haƙiƙanin alƙawarina ba lalle fa inna wa'adi la kulfa fihi alƙawarina babu sabani babu sabawa a ciki wa wa'idi nazilun bi fir'auna wa qaumihi mummunar alƙawari na azaba na kuwa sai ya sauka akan fir'auna da shi da mutanensa to bari mu ji me ya faru malam وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين shikenan ba Allah ya karba addu'a ba aka ce da annabi Musa da shi da Haruna ku fara hada kayan ku da ku da al'ummar ku gaba daya ku fita daga garin ku fita kawai ku jira ku ga bala'in da zai samu fir'auna da shi da mutanensa suka haɗu za mu ƙetare da su ruwa in ji ubangiji kuma ruwa za a tsallake ba ma wai daji za a ruga da gudu ballanta na fir'auna da shi da mutanensu ba nan musa su kama teku maliyan nan za a keta a wuce to shine Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra muka ƙetarar da banu isra'ila kalmar jawazna ana nufin abarna bihim wato muka ƙetarar da su banu isra'ila ana, ana nufin musa da mutanensa muka ce ku shirya maza ku fita to karka manta da faɗinsa can fama amana li musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum daman ba wani yawa bane da su Musa ya ce da jama'a duk ku haɗa kayan ku mu bar garin malam ashe akwai lokacin da za a zo in abu ya kai ya kawo abu ya rintsi masu addini masu da'awa ma dole ma su fita su bar gari akwai lokacin da za a yi wannan idan ka zauna a wurin da aka hana ka addini ba sai ka bar garin ba in ka zauna a unguwa mutanen da sun hana ka addini sun tsangwame ka ba yanda za ka fita ka tafi wani wuri duk garin da zaka zauna ba a barka kai addinin ka kabauta Allah ba mai amfanin zama a ciki babu karka lura da neman kudin ka kawai ka lura comfortability naka ta bangaren addini ka duba Musa fa yana rayuwa a wannan ƙasa fa anan aka haife shi fa shi da mutanensa yau Allah ya kawo lokacin da aka ce su haɗa kayan su fita kamar yadda aka yi wa annan Muhammad dan makka ne asali amma sai da aka zo aka ce ku fita ku bar garin akwai lokacin da solution din warwarar matsalar shine a fita a bar garin dole a fita waje a samu karfi in aka je waje in aka samu karfi to sai a shigo a dawo a bude garin a zauna kuma a bauta wa Allah amma haka Musa ya haƙuri ya tattara da shi da mutanensa fir'auna saboda tsabar zalunci malam da rashin mutunci fa atba'ahum fir'aunu wa junuduhu fir'auna ya bi su ya bi musa ɗin da haruna da shi da jama'arsa shi fir'auna ya tattaro rundunoninsa sojojinsa da masu ce ku zo mu bi su a larabci akan ce atba'a akan ce tabi'a duk ɗaya ne atba'ahum fir'aun daidai yake da tabi'ahum fir'aun ana ce kuma wattaba'a duk ana faɗin wannan bitashdid baghyan wa adwa Allah ya ce sun bi Musa ne da mutanensa saboda zalunci da ƙetare iyaka Allah da kansa ya faɗi wannan ya ce saboda zalunci da ƙetare iyaka fir'auna ya ce sai ya bi Musa da mutanensa don su halakar da su su zalunce su bagyan wa adwa kenan zalunci adwan i'tida ƙetare gona da wuce gona da iri wasu suka ce bagyan fil qawli zalunci a cikin zance wa adwan fil fi'li da ƙetar iyaka a aiki riwaya ta zo Allah ya ce wannan teku buɗe Allah ya ce wa teku ki bude wa Musa wallahi malam tekun nan sai ta farke gida biyu sai aka samu hanya kamar kwalta ruwan nan ya tsaya nan ma ya tsaya to Allah ya ce ta bude aka ce bude mu- mutanen Musa ku zo ku shiga Musa ya wuce da shi da mutanensa Allah sai ya musu kofar rago Fir'auna shi ma ya taho yana kan doki ana masa kirari suna gudu suna bin Musa har Musa yana juyawa da shi da mutanensa suna juyawa suna hango Fir'auna suna cewa inna la mudrakun za fa a kama mu za a kama mu za a iso mu annan Musa yace qala kalla kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace kalla ba zai taɓa yawa ba ina tare da ubangiji na ni ina tare da ubangiji na sai hadi kuma wallahi zai shiryar da ni hanya ba za su same mu ba yau fir'auna yana zuwa kun san me yace yace wa mutanensa kun gani ko kun ga na sa kogi ya bude ko kun gani ko kun ga ruwa ya bude mun ko ana ta tabi fir'auna mulki fir'auna sarauta Allah ya basu sai da suka gama shiga gaba daya aka bude hanya ta irfewa fartak fartak fartak fartak fartak sun shiga tsakiya musa kuma me ya tsallake sai da na ƙarshen su ya gama tsallakowa da dokinsa sai allah ya ce wa teku koma kawai sai tekun nan sai ta dawo sai ta haɗe waye ma yake magana sauran dawaki kaji an yi magana doki a nan wa yake maganar sauran mabiya ƙananan arna wa yake ta su yanzu mai gidan ake magana shine Allah ya ce hatta idza adaraka hulgaraku har sai da nitsewa ta riske shi gamara hulma'u wa qaruba halakuhu ruwa ya lullube shi ruwa ya nitsar da fir'auna ya sha ruwa ya kira habu asan duk wanda ya kishe ya ce habu ya tukon kwada gaya maka ba daɗin gani ai malam ba wanda yake buƙatar taimako irin wanda ya fada ruwan gaya maka musamman in dutse ne bai iya ba tsundum ya ya ta ɗora a gaya maka in ya sha ya sha ya sha ya cika ya ɗum ruwa kuma da alƙawari sai ya ɗaga shi sama kawai sai ka yawo kamar mataccen kifi haka alƙawarin ruwa yake yana da karamci in ka shiga da farko za a baka a wadace to mu dai wannan mu dai wannan karamci na ruwa Allah ya tsare mu da shi ai kwarai da gaske yasa an kaje ruwa in kaje ruwa ka rinka tsayawa iya gwiwa iya kugu tawo tawo ka ce a nan yayi alsa albarka yawa an ka gaba dama ka ruga da gudu ya sha ruwa a karbakalla ya ɗebi ruwa oba to yana cikin shan ruwan nan ne ya ga tabbas mutuwa zai yi sai ya ce ƙala amantu na yi imani a fir'auna ƙala amantu na yi imani annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin na yi imani da wannan ubangijin da babu abun bautawa da cancanta in ba shi ba wanda banu isra'ila suka yi imani da shi kai in baka gane ba fir'auna ya ce ni ma fa ina cikin musulmi malam kaga da duk wani azzalimi ya gane to da ya karɓi musulunci tun yanzu fir'auna kalmarsa ta ƙarshe ta ƙarshe cewa yawa ana minal musulmi na ina cikin musulmi ayya ai kuma musulunta akan makallawa tana da lokaci kwarai kuwa ko yanzu ne in ka gama tsiyarka baka musulunta gawa sai da gargara ta zo maka gabar karshe ka ji fisga ka tabbatar tafiya za ka yi sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah to ba a karba ba kwarai kuwa ba a karba ba shine gargara kenan ka yi musuluncin ka tun wuri shine la yawma la yanfa'u nafsan imanuha لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون yace na yi imani na yi imani da wanda banu isra'ila ka duba saboda girman kai ya ce da wanda musa sai ya ƙi saboda kar a ce ya cika da kiran musa wai ya gaza sai ce da wanda banu isra'ila suka ce sun yi imani kuma ina cikin musulmi a wata riwaya aka ce sai jibrilu ya ɗebo taɓon kogi ya afka masa a bakin kaf sai bakin ya cike to me Allah ya ce bayan wannan akaran kallon
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين al'ana sai yanzu ba wani dogon fassara al'ana sai yanzu wa kada asaita qablu da kayi ta sabo kafin wannan lokaci wa kunta minal mufsidina kana cikin masu barna duk abinda na- na- kayan barna duk kayi ba kai imani ba Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah yana cewa lokacin da Allah ya nitsar da Fir'auna yace yayi imani da wanda banu Isra'ila suka yi imani Jibril yace ya Muhammad ina ma da ka ganni lokacin nan a cikin wannan kogi da nake afka masa tabo a cikin bakinsa saboda ba na son rahamar Allah ta riske shi haka Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin a kitabut tafsir kuma Tirmidhi yace hadisi ne hasan to me Allah ya ce bayan nan فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية haka dai وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah ya ce yau za mu kubutar da kai nunajjika nulqika ala najwatin min al-ardi kubutarwa ba wai kubutarwa ta tsiratarwa wa yahuta ba a'a idan mun halakar da kai amma gangan jikin naka za mu tsamo shi mu fitar da shi waje a fili a bayan ƙasa mu ɗora shi almakanul murtafiya a kira'ar yaqub nunjika a maimakon nunajjika bitakhfif bi badanika kalmar bi badanika bi jasadika amma la ruha fika zamu kubutar da kai mu bayyana ka a fili duniya ta gani gangan jikinka babu rai wasu malamai suka ce da rigarka an ce ai yana da wata riga mashuriya tana cike da kayan ado da kayan kwalliya da rigarsa ta fir'aunan nan da aka sani litakuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya abun daukan izina da lura ga waɗanda suka biyo bayan ka azzalumai wanda suke ganin sun isa sun kumbura sun koshi bari su yi barna wa ubangiji su keta dokar Allah su karya wanda suka ga dama su wulakantar da wanda suka ga dama su yi abin da suka ga dama su yi ta'addancin da suka ga dama za mu kubutar da kai dan na bayanka su samu ibra su ɗauki wa'azi wa inna kasiran minan nasi an ayatina la ghafilun Allah ce amma kash da yawa daga cikin mutane dangane da ayoyinmu da muke nuna musu la ghafiluna gafalallu ne ba sa ɗaukan izina abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah iya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yace da Allah a ce muka masa da addu'a saboda hakkinsu da ya faɗa kan wani bawan Allah da yake nema izalince shi an yi an yi an yi ya ba shi hakinsa yaƙi an tura masa mutane ba ɗaya ba ba biyu ba yaƙi ya biya yaƙi ya ba da hakkin kuma yana nuna isassa da girmansa da matsayinsa yana ganin ba wanda ya isa ya masa tilas akan ba da wannan hakki to shine dan uwa shi yana tawassuli da wannan majalisi da wannan karatu da ake yi yana roƙon addu'a ta bayin Allah cewa ku sa shi a cikin addu'a Allah Ubangiji ya karya wannan mutumi ya ba shi hakkinsa idan yana ganin cewa shi mai ƙarfi ne to Allah ya fi shi ƙarfi ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunannakinka mafiya tsarki wanda idan an roƙe ka da su kake amsawa ya Allah wannan bawan Allah da ya riƙe hakkin wani ɗan uwansa saboda ƙarfin da yake ganin yana da shi Allah ka fi shi ƙarfi ya Allah ka kwato wa wannan bawan Allah hakkinsa ya Allah koda ya bar duniya ne ka nuna wa wannan bawan Allah kaskancinsa da tozartarsa ka fitar da hakkin wannan bawan Allah a hannunsa a nan duniya kafin lahira Allah kuma ka samu fi karfin zukatanmu ka raba mu da son dukiyar 'yan uwanmu da hakkin mutane wannan ya ce yana daɗa jinjina wa 'yan agaji na wannan masallaci da masu uniform da farin kaya cewa da yana da ba da shawara a ci gaba da sa ido da kulawa da lura da mutane idan za su shiga wannan masallaci da fitarsu kada a saki jiki a rinka barin abubuwa sakakai gaskiya ne kuma wannan shawarar da ya bayar haka ce ko muna goyon bayanta kuskure ne ba karamin kuskure ba yan agaji su rinka barin abin da ya kamata su yi na dole na bincike da sa ido akan duk wanda zai shigo wajibi ne duk wanda zai shigo wajen wannan karatu ko wannan masallaci a ganshi a san shi lalle a ganshi daka da waje a ga da me yake zuwa da shi in mutum da jaka ya zo ya bude jakarsa a get a gani haka za a yi ta yi har zuwa lokacin da mu da kanmu mun gamsu cewa ba bukatar haka so lalle yan agaji a ci gaba da yi kuma duka bangarorin guda biyu da maza da mata da wanda ma suke tsayawa a wajen masallacin ma haka wajajen ababen hawa shi ma a sa lura lalle ne a sa ido a sa lura ina ganin saboda akwai matsala yan agajin nan ba sa isa a wurin nan na sha faɗa na maimaita shi nan agaji yawanci abin da yake gani in za a yi lacca za a yi wa'azi a zo a haɗu baki su zo a yi takabbara to nan kan za su sako uniform da wanda aka ce sa da wanda ba a ce sa ba amma lokacin da ake karatu na koyaushe duk sati sai gabara su duba kuma wannan ba daidai ba ne yana taba ikhlasin mutum tun da dai kai da za ka yi aikin agajin ya kamata koyaushe mutum ya fito aiki inda yana nan amma sai a ƙi a bar yara ƙanana kowa ya tafi al'amuran shi dai aiki ne ba biya ake ba suna ƙoƙari irin nasu amma dai akwai rauni su wajibi ne yan agaji su da farga in kuma abin bai ya gagara sai mu nemi yan agaji waɗanda kullum sun zo nan za su ba da kansu saboda Allah ko ba sa uniform ba ko ba ka bane ba yawwa sai mu tsatsaya mu gani mu lura mu sa ido dukan mu zamu iya yi ko yawwa wannan shine amma dai akwai gyara Allah ya ganar da mu kuma da nan ne muke sanar da da yan uwa cewar muna daɗa faɗa kwanaki mun faɗa amma dai yanzu ma za mu daɗa faɗa dangane da ɓangaren mata idan suna jina duk matar da take ganin za ta iya aikin hizba a wannan masallaci ko in ce a wannan karatu da muke yi lokacin da mata suke zuwa to ta bayar da sunanta da lambar wayarta da neman izinin mai gidanta in mai aure ce ko kuma mahaifinta don a yi muku tsari da za ku rinka taimaka mana a wajen karatun ta ɓangaren mata kawai saboda ana samun matan ɓata gari wasu gidansu ne ya musu zafi saboda matsi bayan da za su yi bari su dan fito nan su dan sha iska kuma su yi tsiya akwai masu zuwa da rediyo akwai masu zuwa suna kafa dandali akwai masu ɗebo yara manya manya manya manya duk a tattaro su a taho da su su ba karatu suke ji ba su tafi tunan mutane so daga yau muna ba da sanarwa don Allah in kuma akwai wani wanda yake yana zuwa da matarsa za su yi ba da ita saboda Allah ta yi aikin Allah to muna da buƙatar a ba mu sunansu sai a haɗa su da jagororin masallaci sai su gaya musu abin da ya kamata su rinka yi sai a sai musu hijabai na daban wanda za su rinka ratayawa a matsayin in hizba ne su taimaka mana wajen kula da wannan mata ɗin da suke zuwa karatu idan an samu ɓata gari su kuma su yi maganin su insha Allah a wai wannan bawan Allah yana tambaya akan abubuwan da ake yi na cika ciki da cewa a yalwata wa iyali ranar ashura wai annabi ne ya ce ayi ba annabi ne ya ce ayi ba bid'o'i ne na in shi'a kawai suke yi so ya kamata musulmi kuma ya nisanci wannan abinda manzon Allah ya umarce mu yi azumi azumi ya ce mu yi na ashura kuma an yi ko har ma da tasu'a babu maganar sa bakin kaya ba yayyanka jiki ba zuwa ana yawo ana ihu ana ya husaini ya husaini ko ana zuwa ana karban sadaka ko ana kuka ana tsalle-tsalle da masu kiɗa na yi masu rawa na yi da sauransu babu wannan ko da yake 'yan shi'ar ƙasar nan yawancinsu daman makareta ne har yanzu shi'ar tasu bata nuna ba ba su fara ɗaukan takwabi suna saran gadon bayansu ba tukunna ya muna jiran wannan rana ta zo ku fara sassare kawukan ku kuna sare gadon bayan ku don ku yi koyi da masu gidajen ku yawwa yan shi'a na can wanda su suka koya muku sa bakin riga su suna sa bakin riga kuma su sare takwabi a gadon baya su sa bakin riga su ɗauki takwabi su faskare kansu da shi jini ya zuba a kai su asibiti to haka muke so ku fara in dai shi'ar gaskiya ne in ku ba haka bane to ƙarya kuke wallahi me ya inganci littafin alkaba'ir na imam zabi littafi ne mai kyau kwarai da gaske littafi ne yana da kyau duk da cewa akwai hadisai da'ifai a ciki akwai sahihai masu inganci ko malamai sun karantar da shi kuma sun yi bayani akan ingantattun da masu rauni a ciki amma lalle littafi ne mai kyau na imam zabi alkaba'ir mala yaya hukuncin taron raɗin suna da ake yi a ƙofar gida ko a masallaci a yi taro a raɗa suna bid'a ne ba musulunci ba ne kada wani wai dan an masa haihuwa ya je tara mutane da safe zai rada suna ba wanda ya saka ko a ce wai a masallaci wai wani an masa haihuwa a ce jama'a kowa ya tsaya za a raba goro za a yi radin suna a'a amma ba laifi idan an yi wa mutum haihuwa da asuba ya faɗa a masallaci cewa jama'a an haifa mun ɗana sa masa suna wani ina buƙatar ku yi mai addu'a wannan ba laifi amma a ce wani taron radin suna liman ya zo a ce kaza a kawo kaza wannan duk bid'a ne wani ce Allah ya taimaki malam Allah ya ƙara ma basira amin malam ina da aboki wanda yana da zanen cross a jikinsa wanda aka yi masa tun yana ƙarami a lokacin yana kirista yanzu kuma ya musulunta to malam wannan cross ɗin ya zai yi da shi to ai tun da riga an zana masa ne kuma fatar jikinsa ne ba yanda zai da shi amma ana ba da shawara ya je gurin likitoci za su ba shi wani mai da zai rinka amfani da shi wanda zai iya batar da shi ko kuma ya je a yi masa wani dan balli-balli ko ya ne ne ko ba ka bane a ɗan tsatsaga shi haka yanda za a lalata zanen amma dai na tabbatar idan ya je gurin skin doctor likitan fata zai ba shi shawarar me ya kamata yi dole za a iya samun wani sinadari wani sinadari da za a iya shafa watakila wurin ya ɗanyi ciwo kaɗan sai ya warke ko kuma a hankali a bashi wani mai da zai ɓace so lalle bai kamata ya mutu da cross a jikinsa ba kuma bai kamata ya rinka yawo da cross a jikinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya ga cross ko bishiya ce bishiya fa ka zo wucewa ka ga cross haka to ka tsaya ka ballata bishiya to kaga ai akwai hadari lantana azana mutum a cikin shi wannan yace Allah kara mana lafiya ya kuma ya saka da alheri amin yace malam sallar gawa sallar janaiza a kabbara ta farko fatiha kadai ake karantawa ko kuma ana karanta fatiha da sura ne ya halatta karanta fatiha kawai ya halatta ka kara ma da sura kamar yadda hadisai ingantattu sun zo akan haka din annabi yana karantawa har da sura Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya kawo a cikin littafin akamul jana'iz nasa da hadisan muhammad hassan shi ma yana da littafin akamul jana'iz shi ma dai akwai waɗannan bayanai da yawa ce sannan wajen sallama a sallar gawa ɗin sallama ɗaya za a yi ko biyu ne ana akwai riwaya da ta ce a yi sallama ɗaya akwai riwaya da ta ce a yi sallama biyu kuma ya inganta a yi sallama biyu ɗin shine a yi dama da hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya inganta kamar yadda ya zo albaya jiya Allah ya jarrabe mu da rashi a wannan masallaci ta wato ɗaya daga cikin yayanmu kuma ɗan limamin mu na wannan masallaci Sheikh Malam Abdullahi Ishaq garan gamawa Allah ya yi wa ɗansa rasuwa so ana buƙatar addu'a ta musamman ga wannan yaro Allah ya fi masa Allah ya sa shi a ƙarƙashin kulawar annabi Ibrahim albarkacin tsayawan da babansa yake wa addinin Allah hidima Allah ya sa wannan yaro mai ceton mahaifinsa ne kuma Allah Ubangiji ya sa mai farin rai ne ga iyayensa gaba ɗaya kuma na a ran bakin ku gaba ɗaya muna yi wa masallaci gaba ɗaya da kwamitin masallaci da al'umma masallaci gaba ɗaya wa ala ra'asihim kuma uwa uba shi malam muna muku muna masa ta'aziyya Allah ya ji kan wannan yaro Allah ya rangwanta masa Allah kuma ya bada haƙuri mu kuma abin da ya saura cikin kwanakin mu Allah ya azurta mu da aikata aiki mai kyau ya sa aljanna firdausi ita ce mu koma gare mu Allah ya ji kan magabatan mu waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyan Allah ya tsare musu lafiyarsu Allah ya sa mu cika da imani masu bukatu a cikinmu Allah ka biya musu bukatunsu masu larurori cikinmu Allah ka yaye musu Allah ka raba mu da bacin rai ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da damuwa ka raba mu da firgici halin da ake ciki a ƙasar nan Allah ka yaye mana Allah ka ba mu mafita Allah ka tsare mana shugabanninmu na kwarai da suke ƙoƙarin ɗora mu akan hanya ta kwarai da suke ƙoƙarin tabbatar da gaskiya da korar zalunci وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته